آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mai sarki ya kawo mana rana ta Laraba zai zama nawa ga wata? Zama ashirin da tara ko? ashirin da tara ga watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a kalandar nasara kuma takwas ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin littafin addu'arun bahiyya wallafar babban malami muhammad ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى daya daga cikin malaman da suka rasu a tsakiyar karni na goma sha uku bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da littattafai da dama da tafsiri da sauransu wannan littafi ne na fikihu wanda ya tattauna masa'il fiqhiyya a ta'budiyya matsaloli da muke bautar Allah cikin sarki da su i'timadan ala an-nusus shari'a yana dogaro akan nasoshi na shari'a wannan shine darasin farko kenan bayan dawowa saboda rana ya ce yanayin gari ya saba a yi ba wannan kuma shine darasin mu na goma sha biyar sun wannan littafi na addu'ar za mu tashi a babu kaifiyyar sala babu da yake magana akan yadda ake sallah sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam kenan siffar sallar annabi kira da ninkin Allah tabbata gare shi ibadar mutum dukkan da ta yi in aka bincika babu sallah a ciki yana da matsala sallah ɗaya ne daga cikin rukunai na addini gudu ya da islamu ala kamfin shahada ta an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yake wa iqamis sala da kuma tsayar da sallah umarni ne na Allah madaukakin sarki da cewa mu tsayar da sallah rukuni ne na addini mu tsayar da sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu yadda za mu tsayar da sallah sannan ga sallah na cike da fa'idodi masu tarin yawa kullu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqim as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar yake wala dhikrul bayi akbar ambatan Allah shine mafi girma abu da aliya ɗaya daga cikin manyan bajiman malamai yake cewa wannan maganar haka take kenan sai da sallar ne yana da muhimmanci saboda inna salati salata khilal duk sadda mutum zai tsaye da sallah yadda Allah ya ce to a ciki zai samu romo guda na ɗaya zai samu al-ikhlasu yin ibada don Allah na biyu zai samu al-khashiyatu tsoron Allah na uku kuma zai samu zikrullah ya ce al'ikhlasu in mutum ya da a ce ya samu ikhlasi wannan ikhlasin da mutum zai samu to zai taimake shi wajen jin umarnin Allah al'ikhlasu ya amuru musalli bi attaqwa ko bin tikalil awani yace idan ko mutum ya samu alkhashiya wal khashiyatu tanhahu anil munkar al-ikhlasu ya'muruka bil ma'ruf والخشية تنهاك عن المنكر يكي والذكر الله والقرآن والقرآن يأمرك وينهاك قرآن كل شيء يكي كذا شيء الله يكيسو بر كذا الله مدوكتين سركي بايا to malamai sun yi bayanai sosan gaske dangane da abin da ya shafi siffar sallar annabi bal shi annabi shi ya fara bayani aka ruwaito mana komai illa illa akwai hadisin musiku salati mutumin da ya muna da kallar shi wannan hadisi na cikin manyan hadisan da ake dogaro da su don sanin ya za a yi sallah akwai riwayar sayyidina abi huraira radiyallahu an akwai kuma riwaya ta rifa'a wanda dukkaninsu sun inganta in ka samu absolute sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam za ka bayanai filla filla akwai sifatu salatin nabi ta mala albani kafin ita akwai aslu sifatu salatin nabi asalin inda ya ciro aikin don ka haɗa jin zaga abin nan to sannan akwai hadisi na wannan abu ubaidin as-sa'id abu ubaidin as-sa'id wanda ɗaya daga cikin manyan sahabbai ne yana da shahararren hadisi wanda ya shahara kwarai a bajin siffar sannar annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma ka iya cewa galiban masu tada bidani da kawo rigima kan cewa akwai kaza a Allah akwai kaza ba wannan yana maka magana wanda suke yi da ilimi kenan to da hadisin Abu Ubaidin suke fakewa saboda hadisi ne ya tashi ana maganar siffar sallar annabi yake jama'a kowa yi ni din nan na fi kowa sanin siffar sallar annabi kuma a inda ya wannan magana akwai ta akwai guda goma ba wanda yake mace ba haka bane da ya gama bayani shi Abu Humaydin Sa'idi ya rasu hijira ta annabi sallar alaihi tana da shekara 60 a ga manyan cikin manyan sahabbai ne radiyallahu anhu to sannan akwai hadisin Malik ibn al-Huwairi wanda ya bada sifar sallar annabi a cikin kuli wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sallu kama ra'aytumuni usalli ya jama'a ku sallah kamar yadda ko ga ina yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daukan minbari domin ya nuna wa al'umma yadda sallar take minbarin zai hangon kowa ya hango shi in ya zo rubu ya yi ko akan minbari idan zai tafi sujada sai ya dawo sayar da ko kakara sai ya sauka da bayan da baya daga nan sai zuwa sabu irin wannan a daddaba da kasa in ya yi sujada shi ya gama sujadin shi ya dago sai ya koma da wani lokacin ma ba lokacin sallah bane ne sai da ba kowa ya zauna bari in goya muku yadda Allah ya ce a sallah sai sa aka sa mata lokaci inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta aka sa mata siffa sallu kama ra'aytumuni usalli idan sallar mutum ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mata manne manne da gobe gobe da tare tare ko da rage rage fa laysa bi musalli ko kuma sallar ta taka taka rawa wajen saita mutum kamar yadda Abdurrahman Sa'adi karkashin waccan aya da cikin surar da an kabu inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar yake cewa lallai ka babu mamaki idan aka ce sallah tana hana mutum aikata aikin alfasha yake fuskar da za ka kalla ka ce eh sallah na hana alfasha shine yadda ita sallar take taka rawa wajen wanke zuciyar mutum da zabar da mutum zuwa ga aikin da'a da take shiga ga aikin sabo lallai in sallah ta cika sallah kuma ta tsayi da wannan aikin ne sallah ba zai je alka aikata miyagun ayyuka ba to da aka malam sai kulla babi anan sai ce babu kaifiyyati salati babi da zai magana akan siffar sallah yadda yanayin sallah yake ita sallah in ka tattara nassoshi na shari'a ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka zo da bayani game da ita za ka ga wata ibada ce ta musamman mai daɗin gaske kila ke sa aka karanta mana ita so biyar to da yake zuciya da imani ba za ka da sallah ba in kira har daɗi za ka yi sai sa ne yake alai na bi aya bilal ya bilal mun gani kira sallah ko ma fara sallah mu huta sabanin mu yanzu ko nan yanzu mutum na ta murna mun gama mun gama mun huta yana da sai kuma ta gaba kamar yana cewa mun gama sufinaniya mun gama yar matsin lamba mun gama mai sa takunkumin mun huta to idan mutum ya kalla na soci ga ibada ce da take gudana kan kyakkyawan tsari ba za ka yi ta ba sai lokacin da ya shigo idan lokacin da ya shigo ba za ka yi ta ba sai ka yi tsarki ko na hadasi ko kuma ka zo ka yi alwala ko ka yi taimama ba a yadda daga nan ka je ka fara ba sai ka suturta al'aura ya ayyuhan ladina amanu ya bani adama ku khudhu zinatakum inda kulli masjid in za ka yi sallah ka riƙe ado ka tashi ka yi abin da ya kamata ibnu taymiya a cikin littafin hijabul mar'a wa libasu hatis sala ya rawaito abin da ya farda Abdullahi dan Abbaha da bawa bawan na ɗaki yana sallar nafila kaga bawa da imani da ya zo zai wuce sai ya ga bawan na sallah ba wuta saboda sallar nafila ce a ɗaki sai da ya gama jira sai ce na magana da gudu da ce karama kalla ai ai a ɗaki ne sallar na san ado har a ɗaki wanda zai karba masallaci zai karba a a ɗaki kenan ka yi ado sannan mutum da ya sa tufa ya yi sa turare har yanzu bai ma fara sallah ba sai ya fuskanci alƙibla sai ya fuskanci alƙibla daga nan ya fuskanci alƙibla ya fuskanci alƙibla da zuciyar shi ya fuskanci alƙibla da gaban shi sannan ya tsarkake zuciyar shi sannan ya kulla niyya duk waɗancan musulmi ne ya kabliya kafin ma ya fara sallah ya yi niyya ya fara sallah ya yi kabbara ya karanta fatiha ya karanta wani abu na sura a inda ake da bukatuwar karanta sura ya yi rukuku ya yi kaza ya yi kaza daga nan har ya je gaba da zai ce assalamu alaikum daga nan har ya zo gaba kuma da zai azkaru dubu salawat zikironi na bayan sallah daga nan mutum zai ji ya samu nasuwa daga nan mutum zai gabatar da bukatun shi yayin da musalli yunaji rabbu mai sallah na ganawa ne da ubangiji shi azza wa jalla to ma da yake wannan babi yake cewa ولا تكون شرعية إلا بالنية ita wannan sallar ba ta zama ta shari'a sai da niyya hujjar shi a nan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin Abdullah hadisin Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat wa binniyat wa innama likulli imrin ma nawa innama al'amalu bin niyyat ayyuka kowanne yana tare da irin niyyar da aka yi mashi ne wa inna ma li kulli imrin ma nawa kun Allah na saka ma kowanne mutum ne gurgurdan niyyar shi idan yayi mummunar niyya sai mummunan sakamako ya biyo baya idan yayi kyakkyawar niyya sai kyakkyawar sakamako ya biyo baya mutum ya cire sadaka ko zakka ya je ya saka ta a hannun farawo ya sake sakawa a hannun mazinaci ko mazinaciya kuma aka ce laka ma na wai ya ma duk abin da ka niyyata kai ne niyyarka ka saka a hannun na kirki amma ga kudin ka za a iya shagiya amma aka ce niyyar da kai ta yi to da kai kyakkyawar niyya ce Allah ya karfi wannan niyya ta ka to da kuma wannan niyyar kamar yadda Abu Da'adiya yake faɗi ita niyyar na ikhlasantar da ikhlasi shi kuma ikhlasi shine babban rukuni ko rabin sharadin karbar ibada duk wata ibada da zamu yi karkashin ada karkashin akhlaq karkashin aqida da ibadu da mu'amala Allah ba zai taba kawo kita cikin sharuɗa guda biyu na ɗaya a samu al ikhlasu shi kuma ikhlas zai dawo ne akan niyyarka za ka wani ya tsirka tafiya wancan masallacin saboda akwai baban wata yarinya da yake so yawara wannan ba sallah yake yi ba kila dai in ana gaggawa ya mamotsa jiki biye zuba to sakamakon shi dai ya exercise kaga da shi da dan football duk ɗaya duk ɗaya ne da wanda ya ta gudu da daddare ko ya tura mota ko ya gungura mashin ya zuba duka dai sun motsa jiki ko sun motsa jiki tunda in ba a ba shi ba zai daina zuwa kuma ana ba shi zai daina zuwa za ka da ka gan shi za ka daina gani shi ko ta kyau ko ka ce kyau zai daina zuwa in ta ki kyau zai daina zuwa saboda ta ki kyau in ta yi kyau zai daina zuwa saboda ta yi kyau to wanda irin wannan ya zama da don Allah ka fita ya sa ɗan uwa masu zaɓen masallatai musamman da Ramadan wannan ba sallah kai ba da alamun Ramadan sun ka Allah zai iya yi amma muna fatar Allah ya karfa ko ya ne zai ba da lada da babu gara ba da amma da ko ɗaya fikir ya ji ɗari bakwai ya wuce masallatai bakwai wani zai sallar tarawih saboda can sai fage maka da ta kan ya bi fili ba fili ba ne emergency ne wurin wai an fi gamawa da wuri wasu raka a farko wasu zai tun raka a cikin wasu ne kaji wasu yin ta kusa gama tarawih yar albarka irin tsinki kaga bai da niyya ne kyau ka bai da ikhlasi zaka ibada ki marduda sharadi na farko a saman ikhlas shi yasa ya bude yake wala takunu shar'iyya babu yadda za a yi sallah ta zama ta shari'a wadda za ta amfani mai yin ta ita kuma sallah an je lahira ita ce ayyukan da za a fara hisabi ko bincike a kansu cikin ayyukan bayi ma'ana ayyukan bayi da ke tsakanin bawa da Allah in ta yi kyau ko ni ya kyau mutum ya tsira in ta yi kyau al'amura sun face mutum ya tafi to shari'i na biyu shine a samu al-mutaba'a a samu mutaba'a shine ka ɗauki wancan hadisi na Malik ibn al-Huwairi da cikin Sahih al-Bukhari sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ko ga ina yi to ya za ka samu sanin sallah sai ka zama da littafin sai ka kuma zauna a gaban malam amma ka ce ke zaka tattaro da kabi zaka cimma wani ya ce maka ana kaburu wani ya ce maka ba a yi in ka sami zaƙin baki ba sai ya ce maka ai an ce annabi ma ya rika kafutu ne lokacin yana ciwon ciki a wannan ƙarshen sharri da za a yi kenan an ce maka manzon da rago ne ko da wai to ai abin da ciki ba kuma kai ka taɓa ganin ana ciwon ciki ana rike kirji a ina wannan ma a hankalta ma ya taso tura ka mutum da cikin mu baya ciwo ba zai wani kuma sai ce maka ai jirgin sassan ikira na bai fara ba sai da ya manyanta yana shekara sittin da wani abu in kuka yi tseren ɗan arba'in zai tsere mashi to kuma ne ka ce tsufa ne ba tsufa ba ne wani kuma sai ce maka su ba sa yin kaza ne saboda kaza a'a kana yin kaza ne a sallah saboda malamai sun ce ya tabbata annabi ai sallallahu alaihi wa sallama ba ka yin kaza ne a sallah saboda malamai sun ce bai tabbata ba da ka annabi ba yayi in ka haka sai zama kayi sanda irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi ka dora sallar ka a bisa wancan mizani na sallu kama ra'aytumuni usalli daka ba yadda za a yi sallah ta kasance irin ta shari'a karɓaɓɓiya sai an tabbatar da niyya wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wannan ayat ishara ce zuwa ga an-niyyatu fi jami'il a'mal sannan ga kuma innama al'amalu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa ita niyya wajibi ne dole dole sai da ita ko ka ce farilla gaba ce mai girman gaske lokacin da mutum zai buɗe sallah idan mutum ya saka shi bai niyya ba to shi kenan sallar shi ta baci sallar shi ta baci kaga mun zai iya zuwa bai niyya ba ko kuma kudurin da ya ba kudurin da ya kamata yi ba ne to shi mata ce sallar shi ba ta yi ba sai ce wa arkanu a rukunan sallah kullu ha mustaraba dukkanin su farillai nan ce rukunai su ne muhimman gaban sallah wanda za ka iya samun kakkaf an ambace su a cikin hadisin abi huraira na musiƙi salatu da hadisin rifa'a na musiku salatu da kuma hadisin abu umayyin sa'idi duka an ambace su su ne muhimman gabbai na sallah in ka samu wanda ya iya jidali sai ce maka to ai a hadisin fulan san fulan wala da wala ba faɗa nau'i kaza na sallah ba sai ka ta'azi ya ka samu wani hadisi kwaya ɗaya da ya faɗa kan ayyukan sallah sai ka ɗauki wata riwaya a haɗa da wannan a haɗa da wannan sai ka yarda siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan rukunai na sallah shine duk gabar da in har ba ta a sallah ba ka da wata sujjada da za ta ɗauke maka su ba dama ka adinna kai kai wasu dabarbaru na gyara dole sallar ka ta tashi ma'ana sai ka sake ta ko kai kaɗai ko kuma a jami'i waɗannan rukunai muktara dukkanin su farzu ne wanda ya sa ce ce kullu hawa da baba kamar shi ma ya ɗan karkata kenan zuwa ga cewa to wai akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi ta sa malaman musallau da malaman usulul fiqh suna ce maka babu wani bambanci farilla ita ce wajibi wajibi shi ne farilla sannan ana cewa ma alwajib ana cewa alfardu ana cewa almakatu amma idan ka ce rukun shi za ta bambanta su amma a wajen malaman hanabila suna ga farilla daban farilla ita ce gaba wadda wani abu na sujada bai gyara ta ko kuma a farilla ita ce aikin sallah wanda hadisai masu kwari waɗanda kafa'iyyar rubuce ne duk inda tawaba baka isa kai tawi da aikinsu ba to irin hadisan nan da suka zo da irin waɗannan ayyuka wannan aiki sai a ce mai farilla amma ayyukan sallah da suka tabbata a cikin zanniyu subuti hadisan da su iya ɗaukar wata fuska ko wani tawili irin waɗannan hadisan da irin waɗannan ayyukan sai a ce ma ayyukan wajibi ne kan misali in sai ka zo ka ce wanke fuska farilla ya ayyuhan ladina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إن كنتم كنكر باكي كتي واجب فرلا أبنا وأنت كنت فرلا أما كنكر باكي كتي واجب wannan islami ne a mazhabar amma mazhabar malikiya za su galiban ba sa bambancewa in ba abin da aka samu ta wasu riwayoyi ba wa arkanu hukunnan sallah kullu abu sarada dukkanin su fardu ne su ne waɗanda ake ce musu mahiyatu salah Ma'ana manyan ginshiƙai na sallah ba misali yanzu ka zo ka samu ɗan wata ka ce to wai ma'aikatanka a jikin ma'aikacinka me za a cire ya daina amfani a kamfaninka da ke in ya makanci ba zai iya aiki ba da ce to min mahiyyati sharikati ɗan wasu al'aiki dan kuma ne sai kin aka yanke mai hannu idan aka guntule mashi kafa idan ya haukace irin waɗannan su za ka zo ka lissafa a sallah yanzu menene wani zai zo ya yi ya cire su a sallah ya yi sallah mutane su gare sallah ba abu kawai kawai gama ta ya shigo ya alwala gaban ya shigo masallaci har ya gama sallar bai rukudu ba bai sujada ba bai kabbara harama ba ko kuma da ya rukudun bai tago ba sai ya tagarci kaga za ce wannan karata ma iya tara sama iya tattara ya bar manyan manyan ginshi kai na sallah ko kuma suka ce hiya allati la yasufu taklifu illa bi fi'liha in ka ce arkanus sala su ne ayyukan da duk wanda ya sallah bai yi su ba sallar ba sai ba wa nan maganar wani baki su sai illa da ko ko shari ko tomari ko su ta da su ba shi ko ne ba a baki ba kaga wancan rukunai da muka yi misali da su duka za su shiga ciki. Da ka wannan sallah tana da wasu manya-manyan rukunai waɗanda su ake ce masu farillu ko kuma wajibai. Daga ciki za ka iya akwai kabbarar harama, akwai karatun fatiha, akwai rukuku, akwai tagowa daga rukuku, akwai tsayuwa domin karatun fatiha, akwai sujada, akwai tagowa daga sujada, akwai natsuwa a sallah akwai daidaituwa a sallah akwai karatun tayyiya musamman ta biyu da zama domin karatun tayyiya ta biyu da kuma kulla sallar da shi assalamu alaikum wa rahmatullah da uwa ubaniya wacce ke zuciya dukkan waɗannan rukunai ne ko kuma akalla ba ka da ce ba sallar ka ba ta iya zama cikakkiya ba sai da su yace illa qu'ud at-tashahhud al-awsat nan ne ko in ban da zaman tahiyar tsakiya shi ba shi a cikin rukuni wannan kuma kuna ko da mazhabar malikiya sananna abu ne haka ne me wani zama ne na tsakiya shine zama na farko ga sallah ne zaman tahiya biyu duka sallolin in ka kira asuba wannan zaman in kai raka'a biyu a sallar magriba sallar isha da azur da lasar wannan zaman shine tuhudu at-tashahhud al-awsat to shi wannan zaman karfin shi bai kai karfin zaman kai ya karshe ba amma sallar asuba ta zaman sun ya ɗaya gare ta karfin shi daidai yake da zaman sun ya karshe ɗaya ne shi yasa za ka ga a zaman farko malamai ba sa cewa sai ka karanta ko sai ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ko rasa salati na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya rage mashi karfi yayin da a wancan kuma akwai sannan a cikin wannan zaman sirriyar ba dora maka sai ka yi ko sai ka nemi sanin Allah daga ababen nan guda hudu ba a zaman da daga shi sai sallama shi ne aka dora maka sai zaman da zaman karshe ya ci ma'ana ya ci karfi malam ya istisna'i shana ya ce mene ya sa ya ce zaman ƙarshe zaman tsakiya zaman farko na sallah banda shi a cikin rukunan sallah saboda dalilai da suke nuni a kan wajabcin shi a keɓance da su ba shi ya zo ne a jeren jiyar bayanin siffar sallah yayin da zaman tsakiyar ƙarshe aka keɓe ya zo a ware aka yi bayanin jeren rukuni kowa ko farilla. Suna ta ba makawa sai mutum ya yi da zaman tahiyar da kuma karatun tahiyar sai ce kamar yadda muka ce illa qurudat tashahhud al-awwal wal istiraha haka kuma banda jilsatul istiraha banda zaman hutu banda zaman hutu zaman hutu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ba wajibi bane ba farilla ba ne amma sunna ce kasa wani kana faɗar haka sai ce yau ko shi yasa ba na yi wasu zo da kake sunna kaga mutane ma fa sunna gugur fahimta kawai sunna in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari ba haka ba ne ta wuce haka fa alaikum bi sunnatin fa za ka yi ta فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وإن تطيعوه ساعة أما من يطع السلم ساعة wanda suka ƙi mashi da'a ba su ne zaki masu a kore masurukan masurukan masuruka a kore su a ƙara nisantar da su don haka za ka iya yin zil sabu liftara idan limanin ka baya yi ya da kai limanin ka baya yi nan sai sauƙi sai ka yi sai ka yi limanin ka baya yi ya tashi ya nike dan wannan tazar ba zai cutar da kai ba cewa ba kai musaba'a ba za mu tattauna kan kadiyar musaba'a illa iyaka in kana yi sai kaɗai kuma to in ka ga dama ka tabbaka amma dai yin kuma ya yi zama ne da hutu ba kuma annabi saboda ya tsufa bane yake yi tun da ya tabbata amma ba a kawo shi a matsayin wajibi ba yasa cikin hadisu almusiji salatuhu ba ambace shi ba kenan ba ta cikin manya-manyan rukunni wala ya min azkariha kuma ma zikirori da kabbarori da muke yi a cikin sallah su ma ba sa waje ba illa takbiru sai kabbarar harama ita ce kawai wajibi ya sa malam alikai sai kulla ba ji suka tattauna wai idan ka cire kabbarar haram sauran kabbarori idan mutum ya manta su kowace ɗinki za a yi mata sujada kabbi ko ko sai ka haɗa biyu uku hudu wai wani ko ko sai ka wasu duka su kuma da da in ka bar ɗaya sai kai kabbara sai kai sujada kabbi amma malam alikai sai ke karanci ka bar biyu akwai malam suka ce sai ka manta su duka ka na wani irin masallaci ne wai tun da ya kabbara harama bai ƙara kabbara ba zai yi sallama ya kina wannan ya zama robot kawai ya zama robot ko robot ma ai akwai memory ko sai ya tuna ya ce Allahu akbar to banda duk kabbar zikirorin da ake yi ba na wajibi a ciki in millar takbiru sai kabbar harama saboda nan kalar sama ya ambace ce ka lokacin da yake koya ma wancan mutumi da ya nuna sallah idan kun ta ila salati fa kabbiya yace ya ba wa Allah in ka miƙe za ka yi sallah kai kabbara kai kabbara harama kaga sauran zikironi da za ka yi a cikin ruku'u ko tafiya sujja Allahu akbar za ta ruku dan Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kabiran tayyiban mubarak da sauransu duka waɗannan ba wajibi bane amma sunnoni ne ko zai zama sunnoni mu'akkadai sai sa malamin cikin malikiya suke cewa idan ka bar sami Allahu liman hamidahu so daya za ka shiga da kafa saboda yana da karfi Allah ya ji wanda ya gode mai gaba ce mai karfi a wurin wanzar da wannan zikira to in ka cire kabbarar harama sauran ba wajibi bane sai sa ita kabbarar harama idan mutum ya batta Allah shi ta baci Allah shi ta baci kamar mota ce ba aiki ba kun shiga ba aiki ba kuka dan yi gangaɗi ka ganka a inda kake kuma direba ya ce ku kawo kuɗi ya hawa malamu za ka cuta to kai mutunci duk ta kabbar da haram sai kabbar da haram to ta gana ita wannan takbiratu ta harimi ana ce takbiratu ta harimi kulli shay'in kabbara da ke haramta kowane irin aiki in ba aikin sallah ba ita kuma sallama ba taslimatu tahlili mimma harrama harramatu takbira sallama ce da za ta halatta maka duk abin da kabbara ta haramta in kai kabbar da harama yanzu ba wai ba kowace magana za ka yi ba sai ambatan Allah da karatun alkurani shi ma karatun fatiha da wata sura da sauransu daga ita wannan kabbara ta harama wajibi ce kuma babu yadda za a yi ta faɗi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da ya kabalu lahu salata ahadin hatta yaba alwudu'a mawadi'a Allah ba zai taba karfar sallar da yanku ba sai yayi alwala a yadda aka ce yayi kuma ya saka bila da qiblata sannan ya zai fuskanci alqibla wa yaqul yace Allahu akbar kenan in ba kafara harama ta baci masu gaggawa sun hango mai ruku sallah ta muhayyar da ana yi ga mutum ya tawo hajaran majara wani ma haka dai Allahu akbar zai ga irku ita kafara ta ke tare kafara harama da wani ya da hako to kuma kai kai ta kana tafiya kafara tafiya ruku kenan wannan wurin da ɗaya daga cikin wuraren da ake ce musu kurkukun liman idan ka ji liman ba kai kafara harama ba sai da kanka da ake ruku ka ina saboda ka ga gaskiya ba ce bar harama ba to za ka ci gaba da bi sallar ba ta yi ba amma ka ce kun tukun liman kana wahalar banza ko da akwai wulakanci ma a sallar duk saurin ta sai mota ta tashi za ka tafi kuke sallar ce ita kuma nake mata galgala sai ka ci gaba da bi liman an gama sai ka tashi sai sallah to sai yake cewa wannan dai wajibi ne sai ce wal fatihatu fi kulli raka'ati nan ya yi mana wata jumla ce tarabiyya in muka lura dan ya ce wa arkanuha kulluha muftaraba rukunnan sallah dukkanin su wajibai ne sai dai inda ku da suka gudu da awwal wa listirahata wa inda listirahata yana da fataha ya ta ko ko na bai sa nauka ne me ne yasa aka yi istiraha wani wata ne la fata ya kamata ya to da aka yi ne akan illa qu'uda haka ya kamata da yake wala yake min azkariha duk aka yi ne akan abin da ba wajibi ba to yana sai ya dawo wal fatihatu ruku'a yasa ita rufa take nuna wa arkanuha كلها مفترضة والفاتحة من أركانها فاتحة أنا أهل جسد ركن ليلة فاتحة النبي صلى الله عليه وسلم لو بسم الله يقول يا مسلم من الذي يجي صلى بيتي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن sannan ka karanta abin da ya sauwaƙa maka na Qur'ani a wani lafazin kenan a wani lafazin ke sun makara bi ummil Qur'an sannan ka karanta Fatiha ita ce mafi girman abin da ya zama wajibi kowane mai fara iyawa ka iya karantawa ka iya rerawa daga nan sai ka zo sanin fassara tarjama ko da tarjama alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako mana ne cikakken iko a ranar sakamako wani zai ce to a nan duniya ba a nan duniya akwai yan gada gadar da suke da su ma sun isa da yanzu wani zai ce maka in muka ga dama mu karya mu ina nufin su na kasa mutum amma in aka busa kaho ba wani hulmulku yau mai yau fakuta su ranar ne an ce zai ce limanin mulkul yau ina su distinguish ina yan na'o'i ina manya-manya yau kuma wake da ɗan bikin certificate na return an ci zaɓe billahi da wasu bin faha a ranar Allah da shi kaɗai to wajibi ne mutane Allah ya karanta Fatiha na ga wani malami littafin ya burge wai a fasa'ul musalli na fi qira'ati suratul fatiha kurakuran masallata a karatun fatiha sai da ya zayyano in zan iya tunawa kurakurai guda ɗari biyu da tara da masallata ke a karatun fatiha kawai littafi ne in shafuka amma kuskure ɗari biyu da tara duk wanda ka karanta sai ba ka yi wani nayi kaga wannan akwai dai tonon fili amma kuma zai ce maka saboda gyara kayanka zai zama sauki sauke mara ba akwai kurakuran da mu hausa ba muka fi ba akwai kurakuran da laraba sun fi ne akwai da kogo muka fi kuma akwai wanda bai rubuta ba da ya zo kasar hausa don bai sa wala rani ba wannan bai sa wannan ba kaga ido zai samu wala rani da riwaya ta wani ko amma dai ko imam wani dai shi ma wala rani take cewa ba ko ladi ba shi ke cewa ba kurakurai ne da yawa da ake a cikin fatiha abin da zai ce maka alhamdu ta maka babban hawo ko ce maka lillahi ya fakkama nabzul jalala a wurin da ran asawa yake da sauran kurakurai da yawa wanda muka yi su a karatun abin nan fatiha to ba makuwa sai mutum ya karanta fatiha kusan kai cewa gaba ɗaya mazahir sun haɗa akan rukunancin ko shar'antuwa ko farnancin karanta fatiha in ba ɗan mazhabar hambaliya a hanabila ba su hanabila suna ba in ka zo za ka yi sallah a karanta duk abin da kana cewa Allahu akbar za ka iya rutsewa da idza zulzilatil ardu zilzalaha yayi aka ce karatun fatiha wasu da ce ba wajibi bane بالكتاب يأتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلك حديث الآهاد فأريد أن أقول حديث الآهاد kuma in ka in ka ce mana wancan hadisin ya tabbata sun yadda ya tabbata ma amma ai ayar qur'ani ta so ku Allah ta fakara kuma ta yi fara min alqur'ani kai ne ka zo ka matsa ce fatiha amma gaskiya ba su da dalili jidalin ne kawai suke kai amma dai dole sai ne sallah ya karanta fatiha in kai kadai ne akwai fatiha a kanka za mu ji wannan kabiyar ita ba za mu tattauna da ka sai an karanta fatiha wal fatiha ta fi kulli raka'a ta karatun fatiha a kowace raka'a me yasa ce fi kulli raka'a usa ce inci tara ya kafa ma masu wata fahimta wai masu wata fahimta ta suke cewa wai karatun fatiha a sallah su ake ka karanta a mafi yawa sallah idan ka zo sallar azhur raka'o'i uku ka karanta fatiha dan baka karanta a ɗaya ba ko amma kuma kuskure sallar ba ta yi ba sallar mutum ba ta yi ba fi kulli raka'an nan da yake haka a ne a kowace raka'a haka za ka samu ka duba wancan hadisi na mutumin da ya muna da sallah riwayar shi Abu Huraira da kuma riwayar Rifa'a da kuma riwaya ta Abu Humaydi As-Sa'idi ko kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya rika sallan da wajen shi muke koyo an taba ganin ya rika sallah ya wurgar da Fatiha sai ka ce la suna da karatun Fatiha wajibi ne akan duk wani mai sallah in sallar ta bayyanawa ce to ka tabbatar ka bayyana karatun Fatiha in kuma ta asirtawa ce ka tabbatar ka asirta to abin tambaya ne menene mahiya ta bayyanawa me ya gwargwadon bayyanawa in an ce bayyana karatu ka jiyar da kanka ka jiyar da na kusa da kai shi da ma da na nesa da kai in an ce koyewa shi ne alal akalli ka jiyar da kanka bayan samun motsa baki amma kai wasu Allahu akbar kai shiru kuma a dubu ba ka aika sallar ka ba ba ka tabbata ba karanta fatiha ba ka dai yi tunanin fatiha Allah ya bada lada inda lada amma dole a gaba shi da motsawa shi yasa ma aka yi mana rangwame in kana karatun sallar azhur ya halatta ka iya biyar da ma mu aya ɗaya ko aya ce kana cikin karatun ka ihdina siratal mustaqim da karfi aya kai kawai sai ka koma kai ka boye ko a malikiya ka duba aka da ce wanda ya bayyana a wurin da ake asartawa aya ɗaya ko aya biyu fala shai a alai ba komai a gare shi to da annabi yana yin haka dan ya dan faɗa musu surar da yake ko daidai wurin da yake ko kuma wata aya ne jan hankali ba koro suratul baqara ta kuka ta sai ka dan tuna masa halin da ake wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah an kusa mutuwa zan inda zan wurin da ake سورة الواجعة بسين لك لو بكرة في نظر أزوري فلولا إذا بغانا فتل خلقه أجي ما أنكم متوعي Dika dan kuma ayar aljanna ce sai ka kawo musu dai a ji cewa dai akwai ni'imomi na aljanna. Za ka dai karatun fatiha wajibi ne akan kowane masallaci. To ba wata magana wadda ita take da tsakani. Walau kana musamma ko da ma ko da ma mu ko liman yake karkashin wannan akwai matsaloli guda hudu matsala ɗaya matacciya ce ya ga malamai ma ba sa kawo ta amma uku su ne rayayyu idan ka sami wai yaushe za ka yi ko yaushe za ka ranta fatiha kana koyi da lima shine suka wai suka ce idan kana bin liman a karatun koyi to lallai za ka karanta fatiha wannan kusan ba ka da gobara idan kana jin liman a karatun bayyane nan ne akwai fatoyi guda biyu ko dai liman na karatun shi kai ma kana karatun ka dole dole ka karanta dole ya karanta ko kuma in yana karatun sai ka yi shuru idan na kai ƙarshen karatun kafin ya shiga sura sai ka yi sakkatin da wato kuma mu ya ba ku sakan kaman ashirin ko ashirin da biyar ko talatin maza maza ku karanta fatiha shi al-imam al-bukhari kaga da babin malami shi fatawar da yake ta akai shi ne duk wanda ya bi liman inda ake karatu a bayyane kuma ya ki karatun fatiha fadalar salatu yana da littafi guda za ka sha mamakin da zai fi daɗi a ciki yana cikin littafin juz'ul qira'ati khalfa al-imam lil imam al-bukhari amma ba a ciki akwai hadisai da isai dama yake dole sai hade kawo a sai bukan ne kai sai kawo sai hade amma la da mufrad duk zai iya tarihu sagir a tarihu kabir zaka za ka samu hadisai da isai haka cikin wannan jirgin qira'ati halqa al-imam zaka iya zuwa ka samu hadisai waɗanda suka suke da shan babban da inganci malamai sun ta mashi martani an yi tahqiqin littafi an zo ta kariri an yi rubuce rubuce na martani akwai wanda ya rubuta wata risala al kilma da hukumar qira'ati da fatihati khalfa al imam ya saba wa imam al bukhari cikin usul qira'ati khalfa al imam sunan shi ahmad ibn wa'in a'aw ya tafi bisa sabani akwai hukumar qira'ati da fatihati lil ma'muni wannan muktasar kalam ibn taymiyyah fi hukm al qira'ati khalfa al imam ibnu taymiya ya ɗauko wancan aiki na al-imam al-bukhari ya tantance shi a cikin majmu'ul fatawa sannan ya mai dirasa mai daniya sannan ya mai nakari sannan ya mai martani ya saba mishi duk wannan an riga an gama aiki mun sai ba a ɗauko kai a karanta da aka littafi ta to da ta karanta wannan ka je gudu mai balan na dubu kai ta kada ta aljihun gefe ita yadda shanun nan ke gara ku amma littafin dubu uku zai yadda ya sake arziki saboda arha ga shi kuma karatu zai ba ka aljanna har mai hawa uku ma da littafin dubu uku amma da zai mai balangun ya fita ila likita ne kuma yake rubutawa a jegun mai balangun kara jegun mai littafi da likitoci zai su gyara wani ya zaɓa ce mai ke shagon littafi sai ka je ka sayi littafin ahalar ka koye shi kafa uku insha Allah za ka wai da duk malami to malamai sun yi sabani kamar da ke dangane da wannan matsalar har fatoyi guda hudu uku ɗaya matacciya a jefe suke yi amma dai uku ana tattaunawa shi ne waɗanda suka ce idan kana jin karatun shi kada ka karanta saboda wa ila kore alqur'an fadan Allah kenan wa ila kore alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan kun ji ana karatun alkur'ani to lallai ku saurara kuma wannan fahimtar ita ce fahimtar mafi yawan malamai kuma a kan da suke cewa matukar liman na karatu to lallai jama'a su yi ƙoƙari su saurara su bi shi a su ji karatun da yake a kan wannan fatura da imam malik yake da imam shafi da imam ahmad ibn hanbal da kaso mai yawa na jama'a su haka abu hanifa ma da muhammad ibn al-hasan da sauran malamai da dama a kan wannan fahimtar suka tafi kuma wannan sai ka ce mafi inganci in liman na karatu a bayyane kar ka karanta komai sai ya je wani tsarin ka ce ani daga nan sai ka karanta Allah ya lalama mu kada ka fahimtar shi ya hakuri yana dalilai da dama sun nuna haka wata nan da kada zama yana karatu sai wani mutum shi ma yana karatu sai da ya gama ce waye ke jayayya da ina yi kana yi kai waye ina karanta kana karantawa shi kuma Qur'ani sai ake a saurara an ɗauke maka wajabcin karatu kuma akwai ayyukan sandar da aka ɗauke maka bayan wannan da za a dawo da wannan to sai fahimta ta biyu wannan sun kawo dalilansu ko ka ce dalilansu fil qur'an ko dalilansu fil sunna ko kaza ko kaza dalilin da mai nan fahimta ta biyu shine idan liman na karatu a bayyane to ka yi ƙoƙari ka ka ka ka bi shi a ka saurari amma shi ya kokari ya baka lokaci idan ka zo ya kammala kafin ya shiga sura sai dan ba da sakan goma ko ashirin a wannan sakan goma ko ashirin kai kuma sai ke mazan na rage ka karanta fatiha daga nan shi kuma sai za ta zuwa sura abu ku duka kun karanta fatiha wacce kake wajibi ne ko kuma duka rukuni ne fahimta ta uku suka ce kawai yana karatunka kana karatunka kawai yana yi kana yi liman na karatun shi kowa ya ce allon shi ne kawai ya wani a wannan lokaci za ka ba za ka tsaya kiran shi ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba saboda za ka wani ita ce fahimta kuma ta shi al-imam bukhari kuma ita ce fahimtar ibnu hajji shugaba na yan zahiriya kuma ita ce fahimtar da al'imamu shafi ya dawo kanta firgari cewa ilman na karatu kai shuru ka saurare shi ita ce fahimtar al'imamu shafi ita da kare yana da littafi fatawar abu tattara fatawar imamu shafi bai na lakadini wal hadi littafi ne cikin shafi ɗari takwas fatoyin shi ne aka tattauna kama dai wancan na murkwa shi ne ya fi muhimmanci kan cewa idan ya zo yana karatu to kawai ka saurara sun shi kenan amma idan an zo a karatun sura ba a karatun sirri ba a karatun sirri kawai abin da za ka yi liman na yin kabbarar harama sai ma kai kabbarar harama yana ne yana du'a wani istifta sai ma kana du'a wani istifta yana karatun fatiha kana karatun fatiha sai ka kokari ka ga yadda za ka yi karatu za ka iya tadmir ko hajar kila ba za ka tsaya kana tartil ba alli mai zo ya gama fatiha sai baka gama ba har yanzu in ki da fatiha da sura sai ba gama ba alhamdulillah ya rabbil alamin a zuciyarka kuma kana jin liman don sai haka ka ku da sai ce walau kana musamma malam kuma yana koma ne wajen fahimtar al-imam shafi'i bil jali kuma shi ne wannan littafin da ma dan mazhabu shafi'iyya ne kaga ce ko ka duba ne kai maza ba ki kada koma ka dauki Muhammad ibn al-Hasan ne askari asalin shi da Shafi'iyya sai ya fata sai ya dawo Malikiyya amma na cikin koro bayanai zai kinci da sai dogo Shafi'iyya sai ya maka laira da san Malikiyya to dan dade aka to shi dai nan dama da mazhaban shi kaga wani wanda yake zuwa ma ya ce mashi ai kaza kaza ba dama mu anan muke الإمام ابن القيم يا تستونا أكم ونم مسألة أتكلم لازم على إعلام إعلام الموقعين كنا إعلام الموقعين عن رب العالمين sanadda masu sa hannu a madadin Allah yadda ake sa hannun in ka zo aka ce maka menene hukuncin kaza sai ka ce kaza halas ne ko haram kamar wani form ne aka ciki ana so a kai wa Allah ya sa hannu sai ka ce a baka kaza a ranar naira akwai shi kan biya kuma nawa ka sa ma Allah hannu wani ba muka yake to mu ne ba karatun nan muka yi ba amma dai halal ko kuma ya ce amma dai haram ne littafi ne mai matuƙar kyau amma shi aiki mai kyau yana nana samun shi a mujalladai guda takwas yana jeranto mana rukunai ya ce wata shahudun akhir da kuma tahiya ta ƙarshe ita ma wajiba ce dole dole sai mai sallah ya yi ta tahiyar ƙarshe shine sallar asuba tahiya ɗaya gare ta to ita sallar raguwar sallar sauran sallolin guda biyar su kuma zaman tahiya biyu gare su to banda zaman tahiyar farko zaman tahiya na ƙarshen wajibi ne sai mai sallah ya yi idan ya zauna a ciki ne zai yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya kammala karatun tahiyya bisa ɗayan lafuzan da ya tabbata to sannan a ciki ne zai roƙi dukkanin abin da yake so na alkhairan duniya da lahira to sannan kuma a ciki ne zai nemi Allah ya tsare shi daga sharrori da musibu guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat min adhabi nar wa sujud adilla wa min fitnati al-mahya wa min fitnati al-masih ad-dajjal yani la Allah kare shi daga azabar jahannama ko daga azabar kabari daga azabar jahannama daga fitina rayuwa da ta mutuwa sannan kuma ya nemi Allah ya kare shi daga fitinar al-masih ad-dajjal dukkanin waɗannan ababen malamin Muhammad Sirri Albani sauran musalaf suka ce neman tsarin Allah daga waɗannan al'amura guda hudu wajibi ne ga kowane mai sallah to daga nan idan mutum ya zo nan sai wata tasbih sai kuma sallama ba makawa mutum ya sallah sai ya sallama to wannan sallamar ita ma wajiba ce farilla ce kuma rukuni ne babu makawa sai an yi ita ce mata tasbihatu tahlil da ita ne mutum zai fita daga sallar shi gaba daya sai da mana ya karkar komai yana da sai mu da ka tana ni su sai mu kai kuma ada zalika fasunun na ko fasunan to daga nan wani karatun kuma zai taso wadanda da ya faɗa hukunai kenan bayan su zai iya samu wani wajibi bayan su zai iya samu wasu wajiba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh a mutum kawai liman na sallama mutum zai sallame irin kana bin liman bai gama ba ku gama sai in ka ba shi kuma liman ya sallame kawai sallama da shi inna ma ju'ila al-imamu bi yusammadu sai ta ka karanta mana sai ya mu laifin sallolin ya nafila inda abin da ya rage sai mutum ya zo nafila sai ya kare har ma malam mai aka gari za ka yana cewa lokacin da yake zayyano maka ruhan sallah wa du'a ba'da taslim ba da taslimul imani da yin addu'a bayan sallalewar liman ba na nufin cikin bayan sallah bane fa abin da yake nufi liman yayi sallama wato kuma kana kare shi addu'a daga sadda yayi sallama duk addu'ar da za ka karo maka miki akwai yaro ba a karɓa kenan yana cewa assalamu alaikum ya zama kai za ka yi sallama akwai nafiloli akwai siyamun siyamun laili kana kuma da wasu gabobi da shi za ka yi saukar qur'ani da shi za ka karanta da qur'ani da shi za ka yi aikin alkhairi da shi za ka yi kaza da shi za ka yi kaza duk gabobi ne kayi azumi da za ka yi buɗe baki yaushe kake sahur yaushe kake dauke da azumi yaushe ka faɗa magana mai kyau da sauran kuma ke ɗibo waɗancan buƙatu sai zai saka su ala Allah mu bikin sarki ya wa alaikum assalam wa rahmatullah sai to ka'idar da ta ki muke ɗauka kawai duk sannan na filar da za ka yi ta dare daga faɗuwa rana ta bayyana karatu duk wanda za ka yi bayan gudowar alfijar har zuwa faɗuwa rana ka boye karatu shi kenan kira ka yi sallolin dare ne karatu za ka bayyana yasa min sallallahu sallama ya ji sai na ji wakar na ɗaga murya ce ya rage sai na umar sai na umar na ɗaga murya na ya ce ya sassauta wannan ya sassauta ne ya ɗaga su da ka duk sallar da wannan ƙa'idar mutum da ke ta ishe sun ishe su da ka duk sallar da mutum da ya a bayyane ko da akalla ka biyar da kanka ne da yake wani abu kusa da kai zan ɗan ko da makota da sauran wanda ke cikin ɗakin ma ba su ne ake yi ba. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Eh saboda aka da sunan nan yana cikin a bayan ya yi tafiya ba a in ya yi tafiya sai biyo baya da talatin da nufin da ta ba a yi sallama daga nan sai ne zaran Allah da gaba bai guda hudu daga nan fa yaftahu min adiyyati ma yudu sai rubu duk abin da yake sai rubu kana a kairan duniya da lahira da kai ko ga wani ko ga ka ko ga dini da kuma haka ake ce da madaga tayyar sai a biyo da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam in muke duba tilawul afari da salatu sunna na khairna nan ya zayyo wurare kusan arba'in da wani abu da ake salatu annabi inda suka fi karfi aka fi bukatuwa har ta cikin tayyar kamar shine na biyu ma ko na farko da gaba shi ne matukar muhimmanci da tsada yasa wasu malamin lissafi kan mazhabar shafi'iyya suka kirga yi wa annabi salati a cikin tayya ta biyu wadda da ita sai sallama a matsayin wajiban sallah ba sunna ya wuce ka ce sunna wai ba yi ko abai sunna ce amma dan ne mai karfi sai ta yi ko da ya ya cancanta haka bal in ana rubuta mana da ya wuce haka da haka kuma bari ya ci mutum wani lokaci ne yawa ba rantana ya ce to ai ayyukan ne za su yi yawa ba da lokaci na wani Al-Qur'an di Sai zai shiga wa Allah ne ya tunawa ba. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اما تكليف حتى تقول لي ربنا اقول ربنا انت انا قراني والله بالله بلاجي ربنا عجل لنا كفنا قبل من يوفي حتى حتى اذا ربنا عجل يا الله عذاب الجزاء انا جمنا على اجر الله ان الدنيا تبام اذا هذا ترباي كذا saboda amma dai in zaka yi tilawa ko ayar amma kai wanda tilawa kake yi ba tilawa ko addu'a kake yi ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف بالذات هي المغنى اما دولة بالتلاوه شو انا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك